أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أحق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko muka haɗu a wannan makaranta mai albarka don magana da zai da cikin darsa addinin musulunci da aka saba a satin na wannan dafin suna yawa suna isma da bid'a muna magana na kan bid'o'i a abin da ya shafi jana'iza malam ya ce wa min zalika iya daga wancananka wato abun da aka fara aka sa a tamassuhu bil qabri mutum dinga jin kaba jikinsa a kabari sai birgima da kaba jikin a kabari wa yana neman albarkar wanda yake cikin wannan kabari wa huwa bid'atun makruha din haka bid'a ne abun karhanci wa bi umrul murid sadiq ya zo a cikin wani littafi wanda yake cikin littafin umrul murid sadiqi wato madogarar ne nufin gaskiya sunan littafi yake wala haka ma saboda bil kabari kar mutum mai neman albarka ya je shafu da kabari din saba jikin da kona mirgina tundinga akan kabari li'annahu min fi'lin nasara domin haka din iya daga aikin nasara wala yudhanu bil ma'i kar a zo a yi mulka da mai ya kuna alai wanda za a zuba shi akan kabari kuma dinga ebo shi ana mulki jiki don neman tamadaki wala abu minhu minhu wato saubun ba a dauko wani tufa a kai wanda yake na cikin kabarin ne a tone an gane ko a ɗauko wani abu a ciki wajen ya zama za a yi wanta barki da la'ana wuka bisa don an tsari wannan duk an hana wannan wa inna ma yudlabu tamarruku bi ziyar al-qabri faqat ana neman albarka ne ta hanyar ziyarar kabari kawai ba ta hanyar komai ban kai ziyarar kabarin wani babba wani ba haya domin ake nema albarka da wannan ziyara jan ziyara magana ya kare domin dalika ina daga abin da aka fara aka sa alqiratu karatu wa zikru da zikiri al quburi a bisa kabarruka wai a je kabari ayi karatu dan neman ko hadda ta zauna ko da abin da ya saba kabarin na babba ne a ba a haka da zo aka kabarin aka ziyara sai a roki Allah Allah ya sa a karatu ne zauna amma ba za a ji a daina katun a burin don wai gwarin don katun haddan ya zauna ba yin haka kuwa wa hau bidatun makarwa da bida ne wadda a karanta ta wa fi ta kalisil ikiwan ya zo cikin wani littafi mai suna ta kalisil ikiwan tsamowa ko tserar wayan uwa wani littafin kenan wani ma yin shiru ne daga abinda malamai suka musanta shi suka kyamar da alkiratu karatu wa zikir da zikiri alal qubur akan kabarruka wa qala fi tawbi wani abu da abin da ya sauri ya ce wa mazhabu malikin kaga mazhabu imam malik karahat li qira'ati al qubur akwai karahancin karatu bisa kabarruka wa fil madakal labari ya zo cikin tafin madahal hatta kun hakika za ta kasance qira'at al qur'ani katun kabar al qur'ani ala kabar akan kabarin da shi wanda ya mutu zai iya zama sabon sababi li'azabihi da ya masa azaba aw li ziyaratihi min ko kuma dama ne masa ya zama qari ya ana wurin min cewa ji kullum ma marrad bihi ayatun duk lokacin wata aya ta shuri wanda ake karantawa la bai amal ya bi aiki da ita ba tunda akwai abin da baka aikata ba ko to bai qalu a lokacin sai a sai da shi lahu gare shi wanda ya mutu amma karata to kai ba kanta wannan aya bane ta ce ai kaza ba kai ba ko da ce a barka da ba ka bari ba in ba karanta ba amma da ni da hake ba ka bajin ta bane to tun da haka ne fa kai ba da ƙara kuma ka lafta ha ka saba da ita wai azabu sai a masa azaba aw izadu ko a ƙara sai azabi ka lafta da shi la ajin mukhalafat la saboda sabawansa da wannan aya kama alikila kamar da aka suro an ba ali daga sashen manitta sama wanda ya sufanto bishiyin da wani abu min ma zikir daga wani abu da aka faɗa annahu ru'iya an gani bi azabin alim cikin azaba mai girma fakila aka ce masa amma ta bukar qira'atu shin ka tun bata masa amfani ba Allah yi ku karwa da karanta a indaka a wurinka lailan wani haran aka tsaya dare da rana faqala ina asabun wal jarati azabi shi ne fita jamalin karo azaba ta wa zakara ambaci ma da kaddama abin da ya gabata wa kada hakika shi waje sabitu ni inda mai magana na ji sayyidi aba muhammad shugaba babban muhammad rahimahullahu Allah ji kan ya kula yana cewa ina alƙirari ya karatu alal kubur kan kaburka biya da bida ce ne karbi din ba sunna ba ce wannan ma da malikin mazhabin malikiya alqara da abu tarhan inda magana ta kare kuntu to wajen ni kuma na nace wa dhahaba ba'al ulama wasu malaman sun ce ana so alqira ta karatu a makamarta kuma hawala yau lima sa saboda amur yanzu da fiha a cikin ta min mara'i na abubuwan da aka kiyayo al-mubashirat na bishara yusuli hada saduwa da ita wala mai yi bai kamata ba an ya kara shi ne kafin ya karanta ya ayata azabin da ayar azaba kar a karanta a kaban kabarta wala amra haka a dai ummali ayi kaza ita ma banda ita wala na ya haka a dai hani kar ayi kaza ita ma banda ita me yasa da Allah ta kuna hujjatan Allah mai don kada zama hujja akan mamaci wa fil iya ya zo cikin lissafin iyawu na ulumuddin yace na ba ta ba wa lehi birkira da karatu ala kuburi kan kabarruka to kaga karatu yana da wahalar da ne shi da duk abin da karanta ne kar ka nemi mutane yi ka jayayya da mutane kaga abin da wani wajen ake cewa eh a littafi sai ma kuma sai a ce a'a abin da wata mazhabar ake cewa eh a mazhaba ɗaya ma kuma sai a ce a'a to yaya mazhabar duniya kuma kaga ba za faɗu ba yanzu kaga kan ya gabatar da bayanin nuka wanda ba a ba a katuwa kan kabari amma nan kuna ta cewa an ce la ba ta bil qira'ati al qubur ba laifi da yin karatu a kabaru kai kaga yana na cikin da ko wa fi kitabil barakati ya zo a cikin wani zafi ana kansa kitabil barakati wa yusannu an sunnanta ma an ya koda aya kabari a zauna akan kabari ba da dabane bayan an binne mutum mal istinza da da shagalta bi qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani wa zikiri da zikiri yata anisa lamayyitu domin mace dai ne kewa da zalika da wannan kadara gurgudan matun habl zazuru abinda za a tede za a soke rakumi wai kusan wala mu ha kuma raba naman nan wannan idan arzi wannan ai bukari ya ruwa amma arbashi da wannan kul bi shewi amma ni nace wa sawabu abin da yake da dai ma ta kaddama shine abin da ya gabata min karaha da zalika na karanta wannan a fi mazhabi malik a cikin mazhabar imam malik to karka manta abin da malik ya karanta ma sai zama wata mazhabar kuma bata karanta ba sannan babu malami da ya kai matsayin a ce sai an masa da ya ta gaba ɗaya ko ta dole ba a haka kai dai a ce son zuciya ka ce baka bi kowa ba shine ba za ta tabuwa a jini eh shine ba za ta tabuwa amma wanda ake masa biya ta gaba da sai wannan Allah amma dukkan malamai daga kan malaman sahabbai in sun saba da fahimta dai in dai annabi ya ba doka ko aya ta ba doka in sun saba a fahimta duk wanda ka bi zai kai gaci in dai sun saba a fahimta duk wanda ka bi zai kai gaci amma annabi ya ce eh ka ce a'a ko ba kai da ba ya ce a'a ka ce eh ba kai ba yawwa kaga yakin banu qurayza annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga kandak da kura ma aka ce bai yi wanka ba ya aje takobin su zai yi wanka sai malaka da mijiro da takobin da ya salama sai ya rasulullahi har kun aje takobin makami eh mu aje makami su da mu jama'ar malaku ba mu aje namu ba to an ka da yake ba ku aje makami da ba mu aje makami to ka ji wani girma na manzon Allah zamanin da dai idan mutane suka ga dama in mala'ika jibrilu ya je gari sai shi kifa gari wani wajen kai an kifa gari wani wajen kai an girgiza garin ya wargaje haka wani kaji an yi tsawa mutane sun mammace wani wajen haka dai aka dinga ji ko a ɗebo ta ɗauko daga jahannama a warwatsa a babbake haka da aka dinga ji ana yi amma da annabi zai kuma ba taɓa yin haka ba ko sau ɗaya amma kuma sai dai su shigo yaji su zama na kaman kaman mutane su zo da makamai kaman mutane su ke mutum wanzan Allah doron nasin Qur'ani saboda girman annabi da matsayin Qur'ani da matsayin annabi da doron nasin Qur'ani ya zo mala'ika zai zama kaman mutum ya ɗauko takobi ba shirgege zai zama kaman sannan mala'ika ba zama mutum kaman kana ganin ma ila kokowa ma bai kai ka ba eh zo ya sassa da kafin saboda girmama annabi amma duka Allah ce ba shine nasarar yaki ba wannan zuwa wa man nasu da min la ilaha hakim ya nasara duka ita Allah ce yawa duka ta Allah ce to kaga sai annabi ya ce to malaka bai ce Allah ce lalle lalle ba malaika duka ce ba su aje makami ba sai ina sai bani quraiza shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ya fita ya yi bani quraiza yankin da suka yi masa suka sa daman akwai wani koransu na bakin titi haka suka sa suka yi gayya suka ɗauko wani babban dutse babba ainu aka hau da shi sama aka ɗora kan tsoro na bakin titi aka ɗauko kujera aka ɗora sai tun yadda in da za aka je hoji kai zai faɗo suka aika annabi ga yasan wa'azi suka zauna da shi a kai su kuma sun sa tsani ta bayan sun sa kati sun siya in yi kama wa'azi hankalin na kan wa'azi sai wancan ka sun hau sai su kinkin duka sai su saitin kayansa tun da an ta yaƙi da shi an ga ya gagari mutane kuma ya hakan da ai an huta in an sake masa dudin kawai yayi dukkan shi kawai kaman koyi yayi kasa kasa abin da suka aikata kenan sun sako dudan kuma Allah ya tsaye da dudan a sama yadda muke ganin rumfan na a sama aka suke ganin dutsen a sama ga shi nan ya baro inda suka sako shi kuma bai zo inda suke so ya zo ba har aka gama abin da aka yi kuma annabi ya tashi sannan dutsen ya iso har an ce annabi na komawa gidansa da sauri ba dan kowa saboda kar yan gane ka sai yan kullum bala na fadar annabi in sun ji wannan abin ba za su yarda ba shi kuma yana jin kamar ya yafi tunda so suke su kashe shi shi kuma so yake su musulunta shi ba so yake kashe su ba shi so yake su musulunta shi malaka da ya zo yake to albarka eh Allah bai yafi ba wa inna ka so aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu aymatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yattaqun sai kawai a da sauka kai ba da ita mu bari kurai da annabi ta da sojoji sai dan take yi musu hudba daga cina cewa la yusalli yanna adukum al-asr ila fi bani quraiza kaddayan ku sallati al-asr sai a bani quraiza amma aka yi kuma ana da tafiya ana ta gudu ana ta hauri to yayi ga lafa taro ba da wurin Malabi suka ji to sallah yayi fa sai a tsaya ya tsaka ba ku jin maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya ce kar wanda ya lana sai a kan ko yanzu ku zo ku ce wannan lokacin sallah yayi sai ba suka ce a a ai ce warakal ai la'asar sai a kan ma'ana ta sauri ne kar ai jinkiri maza a zabura da ai ma'anar sa kenan amma ai wani abu bai taba zuwa ba annabi ya bar sallah ya abu ba babu abin da ya taba zuwa ya zo annabi ya zama ya sun abubuwa sun warwa sun yi shirun do a ce annabi fara da abu kaza ya bar sallah annabi ta ba haka kuma bai dawo mani ba saboda haka abinda annabi yake nufi sauri kawai saurin tafiya ko ana yakin lokacin sallah ya yi sallah don haka annabi sauri yake nufi cewar kar a yi sallah sai a can da suka ce amma annabi ba sauri yake wani ba ce mana ila ya salli yanna a dukkan al'adar lafiya bane sarai don haka mu sai mun kai can eh Allah Allah ko rana za ta fadi mu ba mu mun kai dan to sai aka rabu ji wanda suka gano sauri annabi yake nufi suka tsaya suka sallar su wanda suka gano su abin da kawai yadda aka faɗa mun kai tsaye maganar sai da kai ayyala asar a sai a can kawai ka abu nan ma sun kewaye garin suna zagaye garin da dawaki duk da nan wuri leka ji hala muhammad tun da aka leka ji hala muhammad ba wurin da za ka fita ku
har wani wani wani sahabi da ya musulunta daga baya da ya tsallake rijiya ta baya ka san karshen garin ne garin ne wanda aka yanke hukuncin dubba da kajin garin a yanka shi da arkan mu'az shi ne alƙalin da ya hukunci da arkan mu'az aka yanka garin ya ce ni kaina nan ji wannan sahabi ce sai da aka kawo suna yake a gaba da gashi a gaba na haka ne yana karami daga baya kuma sai yan musulunta yawa to kaga wannan kaga anan yanzu muka su barno dai ba wasu bai da sauri wasu bai suka zasu ke sallah annabi da ya iso duk an gaya masa bai ce kowa yayi ba shi ba kaga irin waɗannan irin waɗannan tun annabin na nan an dan samu irin waɗannan abubuwan a wasu lokacai ya ba da umarni waɗansu ban ci kaza waɗansu kuma su ban ci kaza to saboda haka wannan kenan shi kuma malami idan ya karatu in yake da tsiyatsiya ma sai an bi gaskiya to ba zai huta ba mutanen da ke tare da shi ko ba za su huta ba idan ya ƙara tsanantawa sai kewa da gaba da fito zai ce mutane sun yi ba daidai ba su ma su ce yayi ba daidai ba ya ce sun mata su ce ya mata to kaga sai abubuwan da ake son su samu ba za su samu ba shi ne sa dole na yi wa'azi amma duk inda za ka gaya mutane wa'azi ko fatawa in akwai ilimin da mutane suka sani to a kansa za ka kar ka kwakwalo ko ka leko mu kuma yanzu yawanci abin da ke bada wa'azi wai malami zai dan leko wani abun da wata fatawa ko wani abu na ilimi wanda ya saba da abin da aka tafi a gari ko a unguwa wai don in ya faɗa a ce shi babban malami ne ya ƙirƙiro ko ya gano abin da sauran waɗa ba su gane ba ka ko ba lalle ne mutane su yadda su bar abin da suke samu a hannun malaman su shekara da shekaru dan magana ka yau yau ka a ce an bari ga kuma abu ne wanda yake da mun'ala mutila daga ran na sai wasu masu tsantsan sallama maka su bi inda ka tafi sauran su tsaya inda suke da ka ka raba garin biyu inda yana haɗe in kuma dama a rabu biyu to yanzu ka mai da shi to ka ga irin waɗannan to an hana malami irin wannan wannan ba a haka yawa to saboda haka shi za wata na wani ibrahim ra'ul balafi ya gamu da wani malami daga cikin manyan malamai da ya je madina na masabar imam malik sai ya ga wani wani hadimin shehu wato sunansa jibril to ka san masabar malikiya ko akwai karhancin sa mutum ko na mala'ika a mazhab malikiya makaruhi ne a sa mutum sunan malaika jibrilu ko malaika ne sarkin su ma sai wannan malika yaji shehu ya kira wani ka ya kaka ai aka sa wannan suna kuma shehu kabari kana matsayin ka da malami kabari ake kiran sunan hadimin ka da sunan malaika wanda ke bid'a ne makaruhiya yake jiwa ne sai da jiwa ya ji maliki aka maliki a to maliki amma da kuma ma sunan malaika muta ne ba na ya ji maliki amma da shi na ka sunan ma na malaikan wuta ne ma maliki eh ya ba da da ji da maliki ba wanda ga son ku hadu da ga ko ga ga da yake gina to shi da wata rana malamu shi da arbauci yace sun aikin haji da wani mutum a masawar abu hanifa yake mutumin zuwa inda suka tafi shine idan mutum jikin mace ya tafi jikinsa ala ayi halin kawai da alwala amma mu ko a masabin malikiya in dai babu jin daɗi ba kuma niyyar jin daɗi kaga alwalan ba abin da ya same ta to wancan shi kuma a masabin su babu haka kawai alwala babu ana cikin tsakiya kuma na can tsakiya irin kanan ana tsawafi wanda yake kusa da kaba yanzu yanzu ya gama da wasin ko amma ya tashi zuwa ba kafin ya fita fa aiki wanda yake zaga ta baya baya can ba zai gama da wuri ba saboda ya ji mai fadi amma shi fita wurin da ba da wuri ba da wuri to wannan yana tsakiya inda zai zaga da wuri to yanzu an ji a daidai da sahu wata mata kuma a wajen tsawafi kawai ana kokarin za a daidai da sahu kawai da mata zai jikin da ya dabba jikinsa a wata wasu dai ba da dai sallah ai alwala ba eh kuma bai zai kuɗe mutane ga abin da suke biyu Allah kan gaba da ba an ga ya yi ya yi faɗa sai da ja bari mu ara ma matabar mu na ka biyo matabar mu a yanzu a cikin wannan mutsala guda ɗin da ta same ka eh san mu a matabar mu dai wanda bai shafi mace don jin daɗi ko jin daɗin ba ka kuma ba mai shafan ɗan uwansa aikin haji don ya ji daɗin eh to mutum shi ga zawo an ana masa malaba ko na wata malaba ma na bin na wata malaba idan da zuwa eh amma an gado za ka bada fatawa ne to zai ka san a masabar da ka bada fatawa da yanzu saboda rage rikici da kankanin mutane idan ba su da rikici ba su da fada to kaji wa min dalika iya daga cikin abin da aka kirkira kuma war'ul mazhafi inda kabar da tabarruki a dawo littafi a ji a sa a kan kabari kuma kabarta wajen neman albarka saboda akwai babba da aka binne a cikin wannan kabari ko bi zata makaruwatun wannan bid'a an karanta ta an musa hasanatu eh ko kuma bid'a ce kyakkyawa amma dai akwai bid'a din a ciki wato an mu dai fari abin kin saboda haka shi za a ita bid'a dai su ne za a tafi da ita kamar yadda malamai suka kakkasa ta amma idan aka dauki bid'a kamar da wasu ke ganin bid'a kawai duk bid'a ce wanda yake kawai ya tafi to kaga akwai matsala da kana sa hulla kamar sai ka samu matsala ka aika da bid'a ce to yi kenan eh sai ya zura mutum da yadda suka faɗa inda hakan hakan ne ba amma ai kiga lafa bai taba ganin rariya ba bai taba mallaka rariya ba sai kuma rariya yau zan guda shida gidan gado gari ya ce duk wanda ya muna nabi ba ai kaga da nan ma samu matsala ko wa fi mu wallahi wani da muƙala wani tabi ne yake risala cikin sanin risala yace wa warwar mazhabi wato aje littafi kamar alqur'ani haka inda alqabr a wurin kabari bid'atun mustahasanatu bid'a ce mai kyau inda ulama a wurin malamai lima fi saboda abin da yake cikin sa min manfa'atul mayyit na amfanan wanda ya mutum makansa wa qaru ila al-arwayatu an da lambayi da cewar jiman waci yi ka babu an azabu akan sauka ke masa azaba idza qura inda hul qur'anu in an karanta qur'ani a wurin sa to kaga yanzu ya kaga bayaran da muka yi a baya can na hana karatu ya kaga in ka zo ka duba nan kuma ai ga gane ko to saboda haka an karanta qur'ani a kabarin mamaci kaji ko yakan samu sauki wa wuriya inda hul mashafu kuma an samu wata haji a wurinsa nan ma kan samu sauki kulki ni kan nakin gidan hodo wasu babu abin da ke daidai tarku da alhaku labar wannan gaba da shine la'an alkhaira don alkhairi kittibai rasulullah yana dan a wurin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda haya take bayanu ma a daga nasu abinda mutane suka faro shi fi hada da babu cikin wannan babi min da bid'a shaytaniyyat na bid'o'in shaytanci ala sabili dambil wa qala kan tafarkin fadakarwa da hankula la ala sabili isa ba tafarkin fadadawa da kirga komai da komai ba Allahumma ya ubangiji wa fikina kai mana gamo da katari ittiba sunnati nabiyyi ka gabin sunan annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam بجاهدي دون الفرمتين عندك أوليك راجع مقارنة الحمد لله فاتحة ثلاثة فاتحة وقد ما يمنع دعا ولا لبادئ